فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنواع مسلمين ci gaba da karatun da muke a cikin yinin asabar a cikin wani littafi mai albarka riyadu salihin من كلام سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يومنا عشرين دبيو قوات جماد الأولى هجرة من صلى الله عليه وسلم نادى دبو دا داري هدو دا أربعين دا هدو وندي دي دي دا شا شدة قوات شا بيو ميلادية نادى دبو بيو دا عشرين دبيو هاي يومنا تكين باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر babi wanda yake karantar da mu falala ta gujewa duniya da kuma ƙara ƙarfin gwiwa a bisa karantar da al'amarinta sannan kuma da falala matsayi na talauci idan ban manta ba mun tsaya akan hadisin Anas da Malik wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi hadisi na 466 inda yake cewa annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma la aisha illa aishul akhirah wa anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala yatba'u al-mayyita thalathatun ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله manzala sallallahu alaihi wasallama na cewa cikin wannan hadisai guda biyu Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah ya ubangiji babu wata rayuwa ta jin daɗi wadda babu matsala a tare da ita face sai rayuwa ta lahira ta ce rayuwar da mutum idan ya shiga cikin ni'ima to babu har abada ba shi ba wata matsala tare da shi amma rayuwa ta duniya duk yanda Allah madaukake ya baka ni'ima to ba za ka huce ba sai ka yi cin karo da jarrabawa ta Allah madaukake sawa'un in mulki ne kana cikin matsala tare da shi in dukiya ce kana cikin matsala in menene kai dai baka rabuwa da cikin matsala tare da shi amma lahira cikakkar rayuwa ta kirki mai daɗi wadda ba tare da matsala sai rayuwa ta lahira idan mutum ya samu aljanna haka manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce abubuwa guda uku suna bin mamaci iyalan shi da dukiyar shi da aikin shi wannan abubuwa guda uku an tahi binne mutum za su tahi tare fa yarji usnani biyu daga ciki su dawo wa yabqa wahidun kuma abu ɗaya tak ya tsaya yarji'u ahluhu wa maluhu da iyalan shi da dukiyar shi za su komo dukiya wannan in bayi ne in mota ce aka tahi da ita ba wanda zai ce abin da ya tare da su haka iyalai ba wanda zai ce ni cikin matan shi ko diyan shi a samu wanda zai ce a'a ni a gama na da baba ko a gama na da miji abin ne kowa dawowa za su abinda zai saura da mutum yabqa amaluhu aikin shi ne kawai zai wanzu tare da shi in aiki ne na alkhairi iya da kyakkyawan aboki in kuma na sharri rayuwar shi sharri ya aikata kuma iya da mummunan aboki za mu tashi kan hadisi na 445 da 65 قال المؤلف رحمه الله وعنه قال هل لو منا كان حديث أنس مالك wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mazala wanda tsirayen Allah da amincin shi ƙara tabbata gare shi yace yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar yawm al-qiyamah fayusbagu fi an-nar sabagatan thumma yuqalu ya ibn adam hal ra'aita khayran qatt hal marra bika na'imun qat fa yaqulu la wallahi ya rabb wa yuta bi ashaddi an-nasi bu'san fi ad-dunya min ahli al-janna fa yusbagu sabghatan fil janna fa yuqalu lah ya ibn adam hal ra'aita bu'san qat hal marra bika shiddatun qat fa yaqulu la wallahi ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط رواه مسلم manzala wanda tsirayen Allah da amincin tsara tabbata gare shi ya ce ranar kiyama za a zo da wanda mafi ni'ima a nan duniya min ahlin nar daga 'yan wuta wanda suka shiga wuta a nan duniya Allah ya bashi dukiya ya bashi lahiya ta jiki ya ba shi ni'imomi dangi na ni'ima iya jin daɗin shi abun hawa mai kyau gida mai kyau mata masu kyau ga sarauta la'alla ga ilimi la'alla ga shi ne dangogin ni'ima a nan duniya amma idan ya kasance ɗan wuta ranar kiyama fa bagu finnar sai a tsoma shi a wuta sabagatan tsomawa a dirmiya shi dirmiyawa guda a hudu shi ثم يقال sannan a ce mishi yabna adam ya kai dan adam hal ra'aita khairan qat ka taba ganin wani alkhairi gaba daya a rayuwarka a duniya ka taba ganin wani alkhairi hal marra bika na'imun qat wata ni'ima ka taba jin wani dadi ko so daya a rayuwarka ta duniya fa yaqulu la wallahi ya rabb wannan mutum zai ce a'a wallahi ya ubangiji bin taba jin wata ni'ima ba bin taba ganin wani alkhairi ba alhali ya mance saboda bala'in da ya shiga na azabin wuta duk wannan dadi na duniya ya bace mishi ya mance da shi wa yuta bi ashaddin nasi bu'san fid dunya min ahli aljanna sannan za a zo da mafi tsananin mutane bu'san rishin jin dadi a nan duniya min ahlil janna wanda ya samu shiga aljanna fa yusbagu sabagatan fil janna a dirmiya shi dirmiyawa guda a cikin aljanna fa yuqalu lahu za a ce mishi ibn adam ya kai dan adam hal ra'aita bu'san qat ka taba samun wani kunci da wahala a rayuwarka hal marra bika shiddatun wani tsanani ya taba shudiya tare da kai qattun ko so daya fa yaqulu la ya ce a'a wallahi na rantsa da Allah Allah bin taɓa samun wata matsala bin taɓa shiga cikin wani kumcin rayuwa ba a duniya dalilin kuma ni'imar da ya samu ta aljanna ya manci dukkan wahalhalun da ya sha a duniya wahalhalu na talauci wahalhalu na rashin lahiya wahalhalu na kaza duka ya mance su saboda ni'imar da ya samu ta aljanna ma marra bi bu'sun qattun wala ra'aytu shiddatan qattun bin taba samun wani kunci da matsala ba haka bin taba samun wani tsanani ba wannan hadisi rawal bukhari muslim imam muslim ya fitar da shi wannan hadisi na karantar da mu cewa duniya ba komai bace ba babban manufa ita ce lahira shine mutum zai dage ya aikin da zai samu ni'ima ta aljanna kuma ya tsira daga azaba ta wuta وعن المستورد بن الشداد رضي الله عنه أنسى وانا حديثي دقى مستورد دان شداد وانا يبدأ لا تكار تبتا قريش قالج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مزالا وانا سيرا يان الله دا منشن سكار تبتا قريش يجي ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع rawahu muslim mazala wanda tsirayen Allah da amincin tsara tabbata a gare shi ce duniya ba ta kasance ma game da lahira idan za a auna duniya da lahira ba ta kasance ba illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usba'ahu fil yam sai kwatamcin ɗayan ku yanda zai sanya yatsarsa a cikin ruwa falyanzur ya duba ya kalla bima yarja wannan yatsa shi menene ta ɗauko na ruwa kenan kwatamcin duniya game da lahira kwatamcin yatsa abin da za ta ɗan horo na ruwa ruwa mai yawa kenan ba komi ba ce ba game da lahira domin duniya ƙararra ce tana da mudda tana da iyaka lahira kuma rayuwa ce har abada wa jabirin radiyallahu anhu an samu wani hadisi daga jabir da abdullahi wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama marra bisuqi wan nasu كنفتيه فمر بجدي أصبت ميت فتناوله فأخذه بأذنه ثم قال أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به ثم قال أتحبون أنه لكم قالوا والله لو كان حيا كان عيبا إنه أصد فكيف هو ميت فقال فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم رواه مسلم Jabir da Abdullah wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi ce maza Allah wanda tsirayen Allah da amincin su ƙara tabbata gare shi ya huce kasuwa hali mutane suna nan sun tattaru sun kewaye shi famarra bi jadiyin sai ya huce da wani ɗan akuya ƙarami jadi ɗan akuya ƙarami asattun wanda yake da tsagaggen kunne mayyit matacce nan gawa ce ta ɗan ƙaramin ɗan akuya tsagaggen kunne kuma ga ya mutu fatana walahu manzala sallallahu alaihi wasallam ya dauki wannan dan karamin dan akuya fa akadahu bi udhni sai kama kunnan shi daga shi da kunnan shi thumma qala sai ce wa sahabbai radiyallahu anhum ayyukum yuhibbu an yakuna hadha lahu bi dirham wane ne daga cikin ku wanda yake son wannan a sai da mai shi da dirhami guda ya ba da dirhami guda ya rike wannan dan akuya fa qalu sai suka ce ma nuhibbu annahu lana bi shay azala sallallahu alaihi wasallam mu ban ma so ya kasance mana mu ba da wani abu wannan abu ko mun kankanan shi ne ya zama to namu ban ma sa haka wa ma nasna'u bihi in mun saye shi me zamu yi da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam thumma qala sannan yace atuhibbuna annahu lakum to kuna so ya kasance naku ne kar ku ba da komai ya zama to naku ne wannan qalu sahabbai suka ce wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi wallahi law kana hayyan kana aiban da dai a ce iya raye to da ya zama to aibi ne domin kunnuwan shi a tsatsage suke fa kaifa wa huwa mayyit to kuma ina a ce matacce ne hallau fa qala manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce musu fa wallahi ina rantsuwa da Allah lad duniya duniyar wannan ahwanu ala Allah ita ce mafi zama ba komi ba wajen Allah maɗaukaki min haza alaikum daga wannan akan ku kun ɗauki wannan ba komi ba bakwa sayan shi da kuɗi in an ba ku kyauta ma bakwa san shi to ina Allah maɗaukaki shi kuma game da duniya ya yi ƙyamar duniya bai ɗauke ta komi ba yadda yadda kuka ɗauki wannan ɗan akuya matacce mai tsagaggen kunnuwa ba komi ba inan duniya a wajen Allah maɗaukaki ba komai ba ne wuri ne wanda mutum zai zo ya zamna ya huce masabki ne kawai ba wurin zama ba ne ba shi sa Allah maɗaukaki bai ba ta matsayi ba ƙauluhu kanafatai ai an janibaihi a gehun a gehen shi guda biyu wal asakku as-saghir al-udhun wanda ya zamanto bai ƙananan kunne kuma banda wannan matsa gagge mashkukul uzub wanda aka tsatsaga shi wa an abi dharrin radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga jundub dan junada abu dhar wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi kala yace kuntu amshi ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi harratin bil madinati فاستقبلنا أحد فقال يا, يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يسرني أن عندي مثل أهد هذا ذهبا تمضي علي ثلاثة أيام وعندي منه دينار إلا شيء أرصده لديني إلا أن أقول به fi ibadillahi hakaza wa hakaza an yaminihi wa an shimalihi wa min khalfihi sara thumma sara faqala innal aktharina humul aqalluna yawm alqiyamah illa man qala bil mali hakaza wa hakaza an yaminihi wa an shimalihi wa min khalfihi wa qalilun ma hum ثم قال لي فكأنك لا تبرح حتى آتيك مكانك عفوا مكانك لا تبرح حتى آتيك ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى فسمعت صوتا قد ارتفع فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم فأردت أن آتيه فذكرت قوله لا تبرح حتى آتيك فلم أبرح حتى أتاني فقلت لقد سمعت صوتا تخوفت منه فذكرت له فقال وهل سمعته قال نعم قال ذاك جبريل أتاني فقال من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق متفق عليه وهذا لفظ البخاري وانا حديثي أبو ذر ya fadi ya ce na kasance ina tare da manzon Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata a gare shi a wata unguwa daga cikin Madina ungoyi da wata unguwa daga cikin ungoyin Madina fastaqbalana ahadun sai wani ya fuskanto mu waƙala ya abazar ita ya kai abuzar ƙultu labbaika ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam na ce karɓawa ka ya manzan Allah wanda tsirayen Allah da amincin su ƙara tabbata a gare faƙala ma ya surru ne bai ya daɗa damar rai banna murna an na indi mithla uhudin haza zahaban a ce ina da zinariya kwatamcin wannan dutsen uhudu tamdi alayya thalathatu ayyam wannan zinariya wadda girmanta ya kai girman dutsen Uhud a samu kwana guda uku a kanta wa indi minhu dinar a ce ina da dinare guda daga cikinta ku duba mu gani ku duba ƴan uwa ku ga girman dutsen Uhud tsawon shi da hadin shi a ce a kwana uku mutum ya mallake shi zamanto kai a samu dinare ko guda tare da mutum illa shay'un arsuduhu lidaini sai abinda kawai zan bar shi saboda in biya bashi wannan na karantar da mu hadarin bashi illa an aqula bihi fi ibadillah face sai na aikata da wannan dukiya a cikin bayin Allah hakaza wa hakaza sai na ba wannan na ba wancan mabukaci na ba wancan mabukaci na ba wannan talaka na ba wannan miskini an yaminihi wa an shimalihi ya nuna ta bangaren damar shi da bangaren hagun shi wa an khalfihi da bayan shi sallallahu alaihi wasallam thumma sara sannan manzala sallallahu alaihi wasallam ya tahi fa qala innal aktharina humul aqalluna yawmal qiyamah masu yawan dukiya a nan duniya sune masu lada dan kadan a lahira dan me domin dukiya yawan dukiya na shagaltar da ma'abocinta sai wanda Allah ya so shi da rahama za ka ga so tari abinda ya zama to biyayya ne ga Allah maɗaukaki mutum iya nisa da shi in dukiya ta dukiya ma mutum bai san a mai zancen Allah maɗaukaki shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce humul aqalluna sune yan kadan masu rabo yan kadan ne masu rabo ranar kiyama illa man qala bil mali hakaza wa hakaza sai wanda ya ji tsoron rowa ya faɗi da dukiyar shi ya bada yace da ya bada wannan ya ba wannan ya ba wannan an yaminihi wa an shimalihi inan nan wani lokaci alqaul iya zuwa bi ma'anar fi'il fada tana zuwa da ma'ana aiki nan kun ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce illa man qala bi malihi sai wanda ya faɗi da dukiyar shi fari da dukiya kuma shine badawa aiki ne an shimalihi wa min khalfi bangaren damar shi da hagunkin shi da bayan shi wa qalilun mahu kuma cikin masu dukiya 'yan kaɗan ne masu wannan za ka ga mutum Allah maɗaukaki ya ba shi ɗumbin duniya dukiya amma kuma za ka same shi kusan mafi shi ne mafi murowar mutum talaka zai iya sadaka da abin da yake da shi kadai dala biyar dala ashirin mabaraci zai zo ya hudda ya bada amma mai dukiya ya mallaki miliyoyi ba zai iya bada shika guda ba sai kawai 'yan kaɗan kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce thumma qala li abu dhar yace sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce min makanaka la tabrah hatta atik tsaya wurinka tsaya inda kake kakka gusa har sai na zo wajenka kakka gushe daga wannan wuri sai na zo thumma talaqa fi sawadil layl sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi cikin dare hatta tawara sai da ya boye banna ganin shi wa sami'tu sautan qad irtafa sai naji murya ta daga fa takhawwaftu sai naji tsoro an yakuna ahadun arada lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai naji tsoron cewa wannan mutum ne ya bujurowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iya so ya cutar da shi fa zakartu lahu fa tadhakkartu qawluhu fa aradtu an atiyahu sai na so in zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kawo mai agaji wata zakartu qaula sai na tuna fada shi da yace makanaka la tabra hatta ati la tabra hatta ati kakka gusa daga wannan wuri Hassan sai na zo ma saboda tsananin biyayya daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Dharr bai gusa daga wannan wuri ba fa qultu sai na ce laqad sami'tu فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم فأردت أن آتيه فذكرت قوله لا تبرح حتى آتيك فلم أبرح حتى آتاني بنقشي daga wannan wurin ba sai da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo fa qultu sanati laqad sami'tu sautan takhawwaftu min nace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam naji wata murya naji tsoron naji tsoro daga wannan murya fa zakartu lahu sai na ambata mai yanayin da na shiga abin da ne wa qala wa hal sami'tahu ka ji wannan murya qultu na'am nace haka na ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na ji wannan murya qala zaka jibril atani jibril ne ya zo mun wannan jibril ne ya zo mun fa qala sai ce man mata min ummati la yushriku billahi shay'a dukkan wanda ya mutu daga cikin al'ummata wanda bai taba ba hada bauta Allah da wani Allah dakhala aljannata to ya shiga aljanna wannan na karantar da mu ɗan uwa girma mafi ɗaukaka na tauhidi duk abin da mutum zai a rayuwa to yi ƙoƙari kai hada bauta Allah da wani Allah madu kuma shirka yan uwa ta yadu a cikin wannan al'umma tamu wasu da ilimi wasu da jahilci al'amari na bokanci na sihiri da bugon ƙasa da duba ga yanan kodo lokaci kawai ‘yan bokaye ne suke yawo gidaddijin mutane da canhe-canhe kuma don shirme za ka ga mutum magidanci ya bar sakare wawa arni ya shiga gidan shi tsakan matan shi kawai kuma ba abin da zai ba su sai abin da zai huddar da su daga addinin musulunci in ba da jahilci ba don mutumin da kafiri ne bai imani da Allah ba ka zo ka bar shi ya shiga cikin iyalanka saboda rishin kishi shi kuma wanda baya da kishi bai shiga aljanna kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'amari na sihiri da shirka ya shiga yayi yadu sosai a cikin al'umma shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya mutu daga cikin al'umma ta bayyana ta bauta Allah da wannan Allah ya shiga aljanna inan koda ya yi wani laihi wanda zai shiga wuta shi dai ƙarshen shi aljannat shi ne abu zar ya ce radiyallahu anhu wa in zana wa in saraka zala sallallahu alaihi wasallama koda ya yi zina koda ya yi sata manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce wa in zana wa in saraka koda ya yi zina koda ya yi sata wannan ba ana nihin ba zina da sata ba zunubai bane bal suna daga cikin manya-manyan zunubai shi yasa Abu Dharr ya ambace su domin ya san hadarin su ya san girman su to amma duk da haka duk abin da ya zamanto koma bayan shirka ne na kalkashin mashi'a ta Allah madaukaki inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha duk abin da ya zamanto ba shirka bane ba to na kalkashin san Allah madaukaki in ya ga dama ya kama bawa da zunubi in kuma ya ya ga dama ya gafarta mashi قال متفق عليه والحديث imam bukhari da muslim suka fitar da cewa hada lafzul bukhari wannan lafzin imam bukhari ne wa nabi huraira radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga abu huraira wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi kara tabbata gare shi kala yace law kana li mithl uhud zahaban da dai a ce ina da kwatamcin dutsen uhud zinariya zinariyar da ta kai girman dutsen Uhud. La surrani Allah ta murru alayya thalathatu layalin wa indi minhu shay'un illa shay'un arsuduhu lidaini lidaini wannan hadisi kama yanda yazo a hadisin Abu Dharr idan da dai a ce ina da zinariya wadda ta kai yawanta da girmanta da hwadanta dutsen Uhud to da ya dada min cewa kaf dare raki guda uku su huce a ce ina da wani abu a wurina na wannan dukiya face sai kawai abin da zan biya bashi da shi muttafaqun alai wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi idan wannan dadin duniya dadin dukiya shine abin da ka ci ka ciyas ka bada sadaka domin wannan shine naka amma abin da ka sanya na sutura abinda ka hau na abin hawa gidan da ka zauna ka shiga matan da ka aura duka wannan abubuwa ne masu gushewa idan ba Allah ka nuha da su ba baka da lada abu ne wanda ya zama to halaka ne mu ba sai in ka nihi Allah madaukaki to wannan da Allah wannan kyakkyawar niyyarka sai zama to nau'i ne na ibada misali mutum a ce ya hau sai mota saboda ya hau mota wannan ne saboda duk abin da ya shahi na haɓakar da addinin Allah maɗaukaki ya zaɓi da ya je ko ya taimakawa mutane wannan kaga munuha ce mai kyau ko kuma mata da ya sai aura saboda ya kare kanshi daga al'amari na zina kuma kaga wannan iffa ce abu ne mai kyau to in ba haka ba abin da ka bada shine babban rabon ka gobe kiyama to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa sai kawai abin da zan biya bashi da shi mutafakun alaihi wani hadisi ba bukhari da muslim suka fitar da shi wa anhu qala hakanan an samu wani hadisi daga abu huraira wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzala wanda tsira Allah da amincin shi kara tabbata gare shi ce unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man fawqakum فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم كلا duk lokacin da zaka kalli wani absa wata ni'ima da Allah madaukaki yawa wani in zaka kalla ka kalli wanda yake ƙasa da shi ƙasa da kai bangaren ni'ima amma bangaren ibada ka kalli wanda yake sama da kai dan me in bangaren biyayya ne ga Allah ka kalli wanda yake sama da kai zaka samu kuzari kai ma ka yi ƙoƙari ka kai ga shi ko ka yi shi amma in ɓangaren ni'ima ne kalli wanda yake ƙasa da kai za ka gane cewa Allah maɗaukaki ya ma ni'ima mai girma yadda wannan wanda yake ƙasa da kai shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kafa ka'ida cewa in kun tashi kallon wani al'amari ni'ima ta duniya to ku kalli wanda suke ƙasa da ku wala tanzuru ila man fawqakum kakku kalli wanda Allah ya bashi miliyoyi kai kana da ƴan jikarka goma ko wani abin da ya kamata fa huwa ajdaru wannan shine wani mafi kusa wanda zai taimaka Allah tasdaru ni'matallah kada ku wulakantar da ni'ma Allah madaukaki da ya muku akan kar ku dauki cewa Allah bai muku ni'ima wallahi ta isa babban ni'ima Allah ya ba mutum hankali da lahiya wanda Allah madaukaki ya bashi lahiya ya bashi ni'ima ta komai Azu sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya waye gari iya cikin kwanciyar hankali babu barazana tare da shi iya da abincin yinin shi na rannan to Allah ya bashi ni'ima kamar ya bashi duniya da abin da ke cikin kenan ba karaman ni'ima bace ba dan baka da kaza wani iya da kaza kakka damu na'am قال رواه متفق عليه وهذا لفظ مسلم وان لفظ امام مسلم ne وفي روايه البخاري امام البخاري يا دوت روايه اذا نظر احدكم الى من فضل عليه idan ɗayan ku ya kalli wanda aka fifita shi akan shi fil mali a cikin dukiya wal khalqi da halitta ya hi wani ya hi ni kyau fal yanzur ila man huwa asfala min ima ya duba ga wanda yake ƙasa da shi wanda shi ya yi shi dukiya ya yi shi kyau wa anhu hallau an samu wannan hadisi daga abu huraira wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi an nabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi wanda tsirayen Allah da amincin su ƙara tabbata a gare shi kala ya ce ta'isa abdud dinar wa dirham wal qatifati wal khamisa in u'tiya radiya wa in lam yu'ta lam yarda rawahul bukhari zala sallallahu alaihi wasallama ya ce ta'isa abdud dinar bawan dinari da dirhami ya halaka ko kuma ka ce bawa dinari wanda hancin mutum ya dirmiya da ƙasa ya yi tuntuɓe ta ɓangaren huska wanda ya zamanto bawan dinari ne da dirhami kamar yanzu ka ce sefa ko naira ko dolar ko ero ko abin da ya kama da haka wanda shi ba abin da ya sa gaba kawai sai dukiya sai neman kuɗi duk buga-bugar da zai ba zai tsaya bautawa Allah maɗaukaki da kyau ba kuma irin wannan halau halin da al'umma take cikin wallahi ‘yan uwa inda za ka lura ka ga ‘yan kasuwa yadda suke gwagwarmaya a kan neman dukiya inda a kashi ɗari na abin da suke yi a neman dukiya duniya su kasa hamsin kashe hamsin su ba da ibada bautawa Allah maɗaukaki da'a wallahi da ba su yi wahala ba irin wannan da Allah maɗaukaki ya musu falala ya ba su rahma ya musu rahma ya ba su dukiya amma za ka ga ka duba ka ga sallar da yawa na 'yan kasuwa yadda suke na farko dai ba tare da ilimi ba na biyu kuma hallau babu kulawa da al'amarin ibada ɗan mutum ya je kasuwa ya rabki da ya sallah azhar ba la'asar magarba sai magarba gab da magarba kana ya tashi warci abin arwala ya je bubbuga ya tashi ya tahi shi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'isa abdud dinar bawan dinari da dirhami ya halaka wal qatifa haka nan bawan nau'i na riga riga ce ta siliki velur velur wanda yake da tabshi wal khamisa kuma khamisa bargo ne wanda yake murabba wanda tsawon shi fadin shi da tsawon shi ɗaya ne in u'tiya radiya idan aka bashi na wani al'amarin duniya sai yarda ana halin yan siyasa ke gwagwarmayar da dan siyasa yake idan ba a bashi komi ba an ci an mai tawaye to ta baci a lokacin nan zaka ji iya ta zage-zage ai kaza baya da kirki amma in a cika mashi aljihu duk ta'asar da za a yi baka ji iya suka shiru baya magana kaji dan siyasa ya fara harguwa iya zage-zage to bai samu ba abin da yake nema daman dukiya ce yake zala sallallahu alaihi wasallam ya ce in u'ti ya radiya idan an bashi kaga zai yarda wa in lam yu'ta lam yarda in kuma ba a bashi ba to kuma babu yarda rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi wa anhu hallau an samu wannan hadisi daga Abu Huraira wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi college laqad ra'aytu 70 min ahli as-suffa ma, ma minhum rajulun alayhi rida'un imma zira imma izarun wa imma kisa qad rabatu fi anaqihim faminha ma yablughu nisfa as-saqayn wa minha ma yablughu al-ka'bayn فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته رواه البخاري أبو هريرة وان يرضى الله تقارى تبتها قريشي يكيتشا قال لقد رأيت سبعين من أهل الصفة والله ناقا وجمت سبعين أهل الصفة أهل الصفة su ne talakawan muhajirai da wanda suka zo ba su da matsayi ba su da kowa talakawa ne a gaban masallacin manzala sallallahu alaihi wasallam akwai ruwa sakaf za ka ce musu ahlus sufa nan ne wurin kwanansu nan ne wurin rayuwarsu yace na ga mutum saba'in daga wannan mutane na ahlus sufa ma minhum rajulun alaihi rida dukkan su babu wanda yake da mayahi wanda zai yafa imma izarun ko dai ya zamanto gyabto ne gare shi gyabto wanda ake darmawa a gindi wa imma kisa'un ko ya zamanto bargo ne kawai gare shi qad rabatu fi anaqihim shi ma wannan sun darma shi a wuya yayo kasa fa minha ma yablughu nisfu saqain akwai wanda yake zuwa kan rabin kwabri wa minha ma yablughu al-ka'bayn akwai wanda yake kai ga ha'idan sau fa yajma'uhu wannan zade daya zai ka tattara shi biyadihi iya kamawa da hannun shi karahiyata an tura auratu tsoron ka a gatsirecin shi ka duba ka ga yan uwa a wannan lokaci yadda Allah madaukake shin hudawa al'umma nema ta sutura a yanzu ko a jibji ka tsinci suturar da zaka sa kuma ka hoto gaban kowa ka je dai jibji ka tsinta ka tsinci wani zaka same shi da complete dubu ɗari yadda haka nan domin akwai wasu mutanen masu kudi wanda yau in ya sa riga gobe bai ya sa wata ce zai sa ba a wanke ta akwai wanda su kuma a sati in suka sa riga ta yi sati ta kare sai wata musamman ma yanzu masu mata masu koyandi masu bukukuwa duk kowane biki na suna na arme na menene sai an yi uniform to don Allah a wannan irin rayuwa wace irin rayuwa ce za akwai ranar da ba a haihuwa ba a arme kuma kowane abu sai kayi sai ka mai sutura to duba ku ga halin da sabon manzala sallallahu alaihi wasallam suka kasance mu dubi kuma halin kuma mu duba mu ga su yanda suka wa Allah madaukaki godiya suka bauta mishi sau da kawa mu kuma mu dubi halin yanda muka cewa Allah madaukaki Allah ya mana ni'ima amma ba ma iya gode mishi wa anhu halaw an samu wani hadisi daga Abu Huraira wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala wanda tsira Allah da amince su kara tabbata a gare shi yake cewa ad-dunya sijnul mu'min wal jannatu sijnul mu'min wal jannatu wa jannatul kafir manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa duniya kaso ne na mu'mini domin me dan me aka ce kasu ne domin akwai dokoki na Allah madaukaki dole ne ka kiyaye su wa jannatul kafir kuma aljanna ce ta kafiri domin shi baya da doka ta Allah ba ruwan shi da Allah duk abin da ya ga dama yake aikatawa rawahu muslim imam muslim fitar da wannan hadisi ina ga sai mu tsaya akan wannan gaba abinda muka hodi daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك Ana kowane